يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يوم الجمعة السجين ثلاثة أول ما نجي كنا في وقت ربيع الثاني أما نقول تقاشوكو hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1442 a watan turawa muna goma sha bakwai ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin allah ya kaddara mana haɗuwa a cikin wannan masallaci na ƙofar arewa cikin garin gamu gumel don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na amirul mu'mini na filhadis al'imam bukhari yau ba mu tashi ne karatu a babi na ɗari biyu da saba'in da takwas babin da yake magana akan cewa du'a'ul akhi bi zaharil ghaibi addu'a ta dan uwa ga dan uwan shi lokacin da dan uwan nashi baya tare da shi baya kallon shi wannan shine hadisin da zamu tashi magana akan shi yace haddathana abdullahi ibn yazid qala haddathana abdurrahman ibn ziyad qala li abdullahi ibn yazid sami'tu abdullahi ibn amr an النبي صلى الله عليه وسلم قال shi abdullahi bin yazid yake cewa ya ji abdullahi dan amur yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asra'u du'a'i mafi gaugawar addu'a ijabatan a wajen karba addu'ar da Allah ya fi karba da gaggawa du'a'u ghaibin li ghaibin addu'ar wanda baya nan ga wanda baya nan ma'ana ka yi wa ɗan'uwanka addu'a a lokacin da ɗan'uwan naka baya ganinka wani ita ce addu'a da tafi gaggawar karɓa a wajen Allah maɗaukacin sarki amma dai malamai sun ce hadisi ne da'ifi da haka ba za mu tsawaita magana a kan shi ba haddasana bishir ibn muhammad ƙala haddasana abdullahi ƙala akhbarana hayawa ƙala akhbarani shurhabil ibn sharik al-ma'afiri annahu sami'a sanabiji أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينشيوا إن دعوة الأخ في الله الدؤر تنقوى في الله تنقوى cikin musulunci ga dan uwan shi kenan tustajabu ana amsawa inna da'awatal akhi fillahi lalle addu'ar dan uwa a cikin addinin Allah tustajabu ana karɓarta mana mutum ya fada cikin tsanani ya fada cikin matsala ‘yan uwansa musulmi suka taya shi da addu'a a kan wannan matsala ɗin to ana sa rai da izinin Allah wannan addu'a karɓaɓɓiya ce Allah zai amsa musu da haka kenan wannan magana ta abakar siddiq kamar tana komawa ce zuwa ga wancan addu'a ɗin addu'ar wanda baya nan ga wanda baya nan to kuma dan uwanku yana cikin matsala ya bukata bai bukata ba kuna tare ba kwa tare in dai kun masa addu'a akan wannan bukatar tashi ana sa da insha Allah karbabiya ce wajen Allah madaukakin sarki haddathana Muhammad ibn Salam qala haddathana Yahya ibn Abi Ghunya qala akhbarana Abdul Malik ibn Abi Sulaiman ana Abi Zubair an Safwan ibn Abdullah ibn Safwan وكانت تحته درداء بنت أبي الدرداء هي عبد الله بن صفوان yana auren addarda matar da ake kira darda yar gidan abu darda'i cikakken tarihi ko qala qadimtu alaihim sham yace na same su cikin sham qadimtu alaihim shama wa wajadtu umma darda'i fil baiti na same su a sham sai na samu ummud darda'i tana gida walam ajid abad darda'i amma shi abu darda'i baya gida da haka kenan kamar gidan surukansa ya je ziyara a ƙasar sham lokacin da ya same su gida ita surukan shi tana nan amma surukin shi baya gida qalat bayan sun tattauna sai take ce da shi a turidul hajja al'ama kana son aikin haji wannan shekarar ma'ana za ka je aikin haji wannan shekarar ƙultu na'am sai na ce mata ƙwarai ina sa rai zan je aikin haji aka yi gaya wa su da kashi insha Allah ina sa rai zan je aikin haji domin hikimar tambayar qala sai take cewa fada Allah lana bi khairin in ka je aikin hajji idan ka sauka maka ka roƙa mana Allah madaukakin sarki ya hada mu da alkhairi fada Allah lana bi khairin ka roƙa mana Allah abubuwan alkhairi ba masa iyaka ba duk abin da ka san na alkhairi ne Allah zai so Allah zai taimake mu da shi Allah zai yaba shi roƙa mana Allah ya hada mu da shi wada Allah lana bi khairi fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu domin annabi kira da amince tabbata a gare shi ya kasance yana cewa inna da'awatal mar'il muslimi lalle addu'ar dan uwa musulmi mustajabatun abar amsawa ce li akhihi ga dan uwan shi bi zahari al-ghaibi a lokacin da ba sa tare da haka dan uwa musulmi ba kwa tare da shi in yama addu'a a bar amsawa ce fiqihun ummu dardai tunda zaka je aikin haji ai ba ma tare to in ka je ka roƙa muna Allah kuma galibi lokacin da mutum ke aikin haji yana shiga ne wani yanayi da kamar ake sabunta imani kullun da kullun za ga kusan mutum kullum a cikin aikin ibada yake kuma kullum ƙara kimtsin ibada yake matsawar abokan tafiyarsa mutanen arziki ne za ga kullum ƙara kusancin Allah maɗaukakin sarki ake to ga yanayin imani ya sabunta ga an kusaci Allah maɗaukakin sarki ga mutum na cikin ibadu kuma wanda za a wa addu'ar baya nan to ana sa rai da izinin ubangiji za a amsa mashi ita ce fikihun da ta fidda a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna da'awatal mar'il muslimi mustajabatun li akhihi bi zahril ghaibi inda ra'sihi malakun take cewa akwai mala'ika a tare da shi muwakkal Allah ya hada wannan mala'ikan da wannan mutumin kullama da ali akhihi bi khairin duk lokacin da yawa dan uwan shi addu'a ta alkhairi qala amin sai wannan mala'ikan ya ce amin kullama da ali akhihi bi khairin duk lokacin da yawa dan uwansa addu'a ta alkhairi amin sai mala'ika ce amin walaka bi mislin kai ma kana da kwatan kwacin abin da ka roka mashi da haka yanzu abu biyu ta gaya masa kenan su suna da buƙatar a yi musu addu'a ta alkhairi don Allah zai amsa ta sannan kuma tana gaya masa duk irin abin da ka roka mana to kai ma Allah zai baka saboda akwai mala'ika a tare da kowannenmu aikin wannan mala'ika idan kawa ‘yan uwanka musulmi addu'a to mala'ika zai ce amin wata ƙarfi ne abin da ke raka addu'ar amin ta mala'iku kuma sai ce walaka bi mislin kai ma tana da kwatankwacinka ɗaya daga cikin magabata da aka yi sai ce shi idan yana da bukata ta alkhairi baya roƙon Allah kai tsaye kamar ba gane hikimar ba ko baya roƙon Allah kai tsaye cewa Allah ba ni kaza Allah yi mun kaza sai duba waye cikin ƴan uwansa yake da irin wannan matsalar sai tahi cikin dare yayi tahajjudi yayi addu'o'i yayi nafilfuli roƙi ubangiji Allah wani da yake cikin kunci da matsala Allah ka biya mashi yanzu shi mutun ne yawa mutun addu'a shi ko malaika sai ce amin walaka bi mislin Allah ya amsa kai ma kana da irin kwatankwacinka saboda haka hifikihunsa zai wa mutum ne dan uwansa shi kuma mala'ika ne zai masa saboda haka yana kallon addu'ar mala'ika kamar za ta fi saurin karbuwa akan addu'arsa shi a karan kansa da kansa wallahu ta'ala alam amma babu laifi mutum yawa kansa da kansa addu'a kuma yana karantar da kai babu mugunta tsakaninka da dan uwanka musulmi duk abin da ka roƙa musu to in Allah da Allah zai baka irin wannan abu da haka yanzu kenan sai kai ta ka tsantsan in kana nema wa mutane jaraba to wata kil jaraba sai ta yi saurin fadawa kanka idan kana nema wa mutane alkhairi sai alkhairin ya fi fadawa kanka shi yasa yawanci mutane masu neman jafa'i da bala'i in rayuwar su ta zo karshe ga adasa me ya lalata rayuwar a karshe duk yawanci masu kiran bala'i da masifa da yawan tsinuwa da yawa za ga ba sa gama rayuwar yadda ya kamata banda hadisan da muka ta wuce a baya cewa musulmi ba mai yawan la'ana bane musulmi ba mai yawan tsinuwa bane musulmi ba mai alfasha bane ba to sannan in kana yi kamar addu'a ce kake maimaitawa kanka kai a karan kanka saka girjin ka zaman to wance ga 'yan uwanka musulmi duk lokacin da ka tashi ka buɗe girji ka yi addu'a ta alkhairi ga musulmi in Allah ya amsa ba ka asara ba ana ta za a ɗauka ba yanzu kana neman dukiya a wajen ubangiji wata jarin miliyan ɗari kake nema sai ka sake nema ɗan uwanka musulmi a bashi jarin miliyan ɗari in ya samu ka samu meye matsalar ba kuma ta kan bar a ce to bara a raba muku a baka hamsin ka ɗauki hamsin a gurin Allah ba abin haka yake ba na san za a bashi daban na kan daban to a bahi nasa a baka naka kuma sai a fi zama lafiya kalau fa fikihin rayuwa kamar mu muka kasa fahimtar shi idan alkhairi ya haɗe mu to zama lafiya sai ya ƙaru tsakanin mu idan kowa ya fi ƙarfin abin da yake nema hatta ta'addanci sai ya sauki tsakanin mu to me zai hana mu yawaita wa kanmu addu'o'i na alkhairi Allah ya buɗe mana ƙofofin samu na alkhairi in wannan yana da akwai wannan yana da akwai wannan yana da akwai wannan yana da akwai wata kilkiyashi da hasada da keta da mugunta duk sai su rabu yawancin laifuffuka da ake yi in ba ana yin su ba ne don zuciyar ce ake kashe to sai ka tada sun yi sauki ƙananan sace-sace da ake yawanci duk rahin kaka na kayi ci masu ɗaukan mutane a kan titi kun daina tafiya ne da kuɗi kun zuba su a bankuna da wane ne duk wanda zai tafi sai ya ɗauki waya sai sa a ajihu in ɗan kasuwa ne tura kuɗin kan yaje to in ya tare ya tare banza ku da haka ya rike ka a ɗauko a turo kenan so amma in Allah ya kaddara an yi addu'a suna da abin da za su yi su ma suna da sana'a an ba su abin da za su aminci a cikin al'umma sai ga barnar ta yi sauki da haka hatta albishir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa za a samu aminci a samu wadata har mai tafiya za ta fito min Hadramaut tun daga garin Hadramaut ta je garin Sana'a a cikin Yemen ba abin da take jin tsoro in ta fito sai dai tana jin tsoron kawai ko a gida kada kura ta ce mata akwai ta kuma sai ubangiji Allah da ya halice ta ba abin da za ta ji tsoro ba dan bashi ba barawo ba kaza ba wane ne saboda an samu aminci an samu zaman lafiya so ba a samun aminci ba a samun zaman lafiya sai an koma ga baki ɗaya zuwa ga Allah madaukakin sarki an gyara imani an gyara ɗabi'a an wa Allah godiya akan ni'imar da Allah madaukakin sarki sai Allah ya dawo da aminci kuma sai zama to a junanmu ba gilli kowa yana roƙa ɗan uwansa alkhairi kowa yana nema ɗan uwan shi abin da yake na zaman lafiya ne lokacin da Umar dan Abdul Aziz ya yi khalifanci ba ta tsuniya ba ce sai da aka kai ana yawo da zakka a duniyar musulmi kowa ya wadata baya bukata ya karbe ta kuma abin ba abin da ya gagaru Allah duk wannan yawan namu da kake kallo miliyan 100 da kaza miliyan 200 da wane ne miliyan 200 da wane ne in za a koma ga Allah madaukakin sarki babu abin da zai gagare ta haka Allah ya faɗa wa daraballahu masalan qaryatan aminatan kanat mutma'innatan ta'tiha rizquha ragadan fa kafarat bi al'umillahi Allah ya bada misalin wata alqarya arzikinta da kwanciyar hankalinta da wadatar ta zuwa yake mata safiya da yammaci kowa ba wanda yake cikin kunci fa kafarat bi al'umillahi amma sai ta kafirce wa ni'imar Allah madaukakin sarki butulci da kafirci fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya dandana musu tufafi na tsoro da yunwa da haka in ka kafirce wa Allah himana da abin da zai azabtar da su galibi yanzu abin da Allah ya lullube mu da shi ita ce yunwa da tsoro galibi akwai wani za ka gaya ma rantsuwa da Allah sau dubu zai je abuja wala ba zai hau mota ba saboda hanyar akwai abin tsoro a cikinta wani in dare ya yi rasa wani gidan zai kwana wani in ya sauka a wani gari bakunci sai a kama masa otel ɗaki biyar akwai a nan akwai a nan akwai a nan sai a rikita masu zun samun shi kuma dare duka kwanan ɗakunan ba maki haka za su kwana kuma ko ina an biya saboda akwai tsoro Allah maɗaukakin sarki ya jefa a cikin zukata ga kuma yunwa da yawa mutane abinda za su ci ba duka bane suke cin abinci safa da rana da daddare ba duka bane wasu su yi haƙuri da safe wasu su yi haƙuri da rana wasu su yi haƙuri da daddare wasu su samu abin da suke so wasu ba su samu abin da suke so ba duk sakamakon butulcewa ni'imar Allah maɗaukakin sarki ne to inda za mu dawo Allah matsaukakin sarki mu gyara imaninmu mu gyara ɗabi'unmu duka wannan ba abin da ya gagara Allah sai a cire amma don ka ajiye sojoji akan hanya ka ajiye sojoji akan rugurin road block ka ajiye su suna patrol ka ajiye 'yan sanda ka ajiye mobile ka ajiye kaza duka ba abin da za su magance wataƙil dai a ɗan ji sanyi kaɗan a cikin rai kuma da za ka gane abin bai gane fa idan bala'in ya zo da ku da su kowa kuma ta kansa feki su dai sa muku barazana ga bindiga ga kaza ga waye amma tsoron idan ya karo da gaske da ku da su kuma kowa gudu yake so kaga kenan ba a samun aminci ba a samun wadatuwa ta abinci sai an koma zuwa ga Allah maɗaukaki in an koma kuma sannan a samu kyakkyawar alaƙa da ‘yan uwantaka wannan yana ƙaunar wannan wannan yana yi ma wannan fatan alkhairi wannan yana ƙaunar wannan wannan yana yi ma fatan alkhairi sai fatan alkhairin ya haɗe tsakaninmu sai a samu zama lafiya Allah ba mu dacewa take cewa da inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da ali akhihi bi khairin qala amin wa laka bi mislin qala sai shi abdullahi ibn safwan yake cewa falakitu abad darda'i fi suqi sai na haɗu da shi abu darda'i a kasuwa wannan matar shi sai ta bada wannan karatun shi kuma mai gidan sai aka same shi a kasuwa faqala mithla zalik shi ma sai ya faɗi kwatankwacin abin da matarsa ya faɗa wataƙila ya gaya masa cewa matarka ko iya ko sirikanmu dai ta bani sako kaza da kaza kuma hatta ce manzon Allah ya faɗa sai yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace dan uwa idan yawa dan uwansa addu'a lokacin da baya nan wannan addu'ar amsashiya ce kuma akwai mala'ika duk lokacin da ya addu'a mala'ikan yana cewa amin kai ma kana da irin wannan din ina yake cewa misla zalik ya afuru anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abu darda'i yana danganta maganar shi ma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kenan tabbataccen hadisi ne lokacin da dan uwa ya nema wa dan uwan shi addu'a a wajen Allah ta alkhairi Allah zai bashi wannan abin da izinin Allah da aka wata kilke na idan aka samu samari guda biyu suna takara a wajen yarinya in ka tashi za ka yi addu'a da daddare sai kamata kai ka yi addu'ar Allah ya bashi kama sai mala'ika ya ma Allah ya baka ko kuma ka roƙa masa wata a gebe kowa ya ta kansa na'am kaga ke da in zamu dauko wasu hadisan ayi ta kawo su fa za ka ga cewa kamar sai an yi ta kanka abin nan taka zan ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi da haka kaji yadda kake son wannan yarinya saboda mai addini ce mai mutunci mai kamewa wanda ma abokin karatun ka ne mai mutunci mai kamewa da gaskiya in ya samu wannan yarinyar fa ya huta Allah ka taimake shi a bahi wata kilmewa idan kai da zuciya ɗaya da gaske kuma Allah gani har zuciyarka da gasken kake shi kake so a bawa sai Allah ya saukake maka kai kuma duk abin da zai zama to matsalolin wata kil sai a baka in kuma Allah ya karba addu'ar ka sai a bashi ko حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل ونمتن يتي اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن الناس كثير shi wannan mutumin da ya zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya addu'a sai ya ce Allahumma ghafir li wa li Muhammad Allah ka yi min gafara da ni da Muhammad wahadana mu kadai eh aga da an bashi da yayi mugunta fa Allahumma ghafir li wa li Muhammadan wahadana Allah ka gafarta min ni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu kadai fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amsi tabbata a gare shi yace laqad hajabtaha ai ka tukare ta ka sha makance ta annasin kasirin daga mutane masu yawa aika yi addu'a Allah ya yi gafara ni da kai kadai aika tokare mutane da yawa ka buɗa ka ƙara fagen da Allah maɗaukakin sarki zai shigo da su da haka ka yi ɗaga hannu ka yi addu'a Allah ya ji ɗan musulmi masu imani menene asararka Allah masu bauta maka da ikhlasi da tauhidi Allah ka rufa musu asiri ka ba su zaman lafiya menene asararka Allah masu imani Allah musulmi duk wanda suke cikin halin kaka na kayi Allah ka fidda su idan Allah fidda su menene asararka Allah masu matsala ka magance musu matsalarsu Allah ka raya su da imani ka kashe su da imani Allah ka sa su a aljannarka menene matsalarka da haka in zaka yi addu'a ka buɗa mutane da yawa su shigo idan aka samu alkhairi ka buɗa mutane su shigo to amma lokacin tafiya muke ba ma alkhairin lahira ba hatta alherin duniya mutane zuciyar kamar nema take ta lalace wani idan ya shigo aka bashi to kokari yake kar wani ma ya samu in aka ba shi kana kokari ka gane sai yake kokari ya basar da kai karka samu in ya gano za a samu sai yake kokari ya silale ya zai tafi shi kadai karka bi shi ka buɗa alherin duniya mutane su samu alherin lahira mutane su samu wannan shine fikihun zamantakewar rayuwa Allah ya samu dace eh a wannan riwayar laqad hajabtaha annasin kaseerin a wata riwayar laqad hajartaha annasin kaseerin ka tokare mutane da yawa ka buɗa Allah maɗaukakin sarki ka yi addu'a mutane da yawa su shigo kwatankwacin wannan ya faru ga wani mutum da ya zo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na sallah a cikin matsalashi ko na zaune da sahabban shi tana zuwa su suna nan ana ta hira shi ma da ya koma gefa kawai sai ya buɗe wandansa kawai ya saki fitsari mutane suna kallon matsalashin su ana sallah kuma wani ya fara sakin fitsari suka miƙe da ihu sai manzo Allah ce ku kyale shi sai da ya gama fitsarinsa ya daura wandansa yayi komai sai ya ce to ku je ku dauko salka ta ruwa ku zuba akan fitsarin nashi aka dauko salka ta ruwa aka zuba an tsaftace gurin da ya fitsari sai kuma aka kira shi aka ce mu da kake kallo muna zauna a wannan masallacin muna tattaunawa inda ko wannan mu yana fitsari a gurin ba za mu zauna ba gurin bai dace da fitsari ba kuma shi wannan gurin masallaci ne abinda ake a ciki bautar Allah da zikirin Allah a yi sallah a karanta alkur'ani masu neman istighfari su yi masu godiya da kabarbari ga Allah su yi masu neman kusaci ga Allah su kusanta masu karatun hadisi da tilawa su yi gurin neman ambatan Allah ne da bautar Allah matsaukakin sarki baya dacewa da kazantar mutane sai ya ji daɗin yadda aka mai bayani cikin nutsuwa shi ma sai ɗaga hannu ya ce Allah ka yi mana rahama ni da Muhammad karka haɗa da kowa a bayanmu sai ya ce a'a ai ka tauye wa Allah maɗaukakin sarki abin da yake da faɗi ka buɗa mutane da yawa su shigo kaga wannan addu'ar da yana nuna maka akwai rahin wayewa ka yi mana gafara ko rahama ni da Muhammad yanzu kaga fa ya fidda uwan shi ko ya fidda baban shi ya fidda baban shi ya fidda ƴaƴansa ya fidda kaza a ciki kaga a kokarin mugunta kuma har muguntar ta sake dawowa kan shi saboda duk iyayensa da ƴaƴansa da danginsa duk ya cire su cikin rahamar Allah madaukakin sarki so lokacin da zaka buɗe alkhairi ya samu al'ummar musulmi sai ga baka ankara ba ka shigo kai ma da naka cikin alkhairi lokacin da zaka tsoke sai ka tada da kanka da kanka ka tsokewa Allah ya samu dace hadathana jandal ibn wa ibn wa wa yake da suna ibn walik ko na'am qala litafu bana bane ga rubutun siri siri qala haddathana yahya ibn ya'la an yunus ibn khabbab an mujahid an ibn umar qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yastaghfiru allaha fil majlis 100 marra mujahid ya rawaito daga Allah dan umar Allah dan umar yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman gafarar Allah a cikin majalisi kwaya ɗaya sau ɗari. kame da muka wuce a waccan wani satin kenan ko rabbi ghfirli wa tub alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim kari akan wancan shine warhamni ko allahumma ghfirli wa tub alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi har sau 100 da haka babin yana karantar da kai kalima wa kanka da kanka gafara da rahama da alkhairin Allah kuma ka nema wa ‘yan uwanka musulmi su shigo cikin wannan alkhairin lokacin da baka tare da su kai musu addu'a Allah ya fidda su daga kunci zai fidda su insha Allah Allah ya yalwata musu ya musu albarka zai musu insha Allah kai ma kana da kwatankwacin ta lokacin da kake da bukata kai ma ta alkhairi in ka samu wanda ba sa nan wani yana can a ingila wani yana america wani yana maka wani yana madina wani yana birnin zazzau wani yana sokoto ka iya buga musu waya to muna dai da bukata a sa mu cikin addu'a to insha Allah ta'ala waɗannan idan suka taya ka da kokarin da za ka yi da wanda iyaye za su yi da wanda ƴan uwa za su yi insha Allah ta'ala wannan addu'o'in abin ban karba ne insha Allah ta'ala na'am eh mu ƙara ko mu tsaya wallahi matsala aka samu tun cikin dare na duba karatun kawai Allah kai ni wani babi na daban ban san me ya faru ba dina yi ta karantawa na kare nazari he dab da zan tawo da na buɗa na ga a wani dawan na yi karatun inda za mu yi karatun a wani dawan ne Allah ya samu dace babun shi na 279 a cikin littafin haddasa na obaid ibn ya'ish قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق النافع عن ابن عمر قال قال إني لأدعو الله في كل شيء من أمري حتى أن يفتح الله في حتى أن يفتح الله في مشي دابتي حتى أرى من ذلك ما يسرني daga nafi yana riwaya daga abdullahi dan umar kada yace inni la ad'u ni kan ina addu'a fi kulli shay'in min amri cikin komai na al'amurana komai kankantar abu komai girmansa ina addu'a ga Allah maɗaukakin sarki ba wani abu mai tsitsi wani hatta biro idan ka saya ka ɗaga ka yi addu'a ka ce Allah ya sa kar in yadda Allah ka sa kar ya yi bori Allah ka sa ni zan ƙure ƙarhensa sai ga yawan asarar biro da ake da bori ya bata a jihu su a gurin magabata wannan ba abin renawa ba ne komai addu'a suke mashi hatta an yabta Allahu fi mashi da baci ya ce hatta addu'a yi nake Allah ya buɗa tafiyar abar hawata dabbata idan ya hau dabba addu'a yake Allah ka buɗe tafiyarta wata za ga tafiyar take kanta da kafa amma tafiyar ba sauri sai ka wuni kana yaya ga kaci kilomita bakwai ko takwas wata kuma idan ta wuni tana yaya ga kaci kilomita ashirin da biyu ko ashirin da uku kaga amma zarra kenan ya ce to in na hau abin hawa addu'a nake Allah ya sa albarka a cikin tafiyarta hatta a razalika min zalika ma ya surruni har sai na ga abin da zai faranta min rai a cikin abin tafiyar dabbata wani abin da magabata suke kenan da haka yanzu in kana da mota kana da keke ko babur ko duk wani abu da ka san yana tallafa rayuwarka mu daina yawan tsine mashi albarka rika yin addu'a Allah ya sa maka albarka a ciki zaka yi tafiya yi addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a cikin tafiyar kace Allah ka ƙara albarka a cikin wannan karfan mu garibar tafiyar mu da haka yake tafi a natsi a tamanin. amma ya ga awa ɗaya da ɗan motsi ya ga kaje kano irin gudun mai kilomita 120 zai duk abin a hannun Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ɗaure ma dawan ya ɗaure maka hanyar ba ɗaure na masu tsafi ba ko Allah da kansa sai ya matse ma tafiya abin da za ka yi a cikin awa uku sai Allah ya sa ma albarka cikin awa biyu sai ka yi shi wani sai ka ga ya ƙaru gudun ana neman a yi fitar hankali wani ya tau ana tsaye ga amma wannan yana jimawa ɗan minti kaɗai ga hima wannan ya zo bayansa Allah ya sa albarka a ciki ko kana gudu ka je ka daki rami ko waɗannan 'yan fama ɗin da suke yin ƙatukan rami ba tare da sun gaya muku ba kana gudu ka zo ka daki wani ramu kana gudu sun zubar da tsakuwa ka zo ka taka su ma waɗansu mutane da ya kamata a jakunan su ake sanar da su kullum za ka yi hanyar karo za ga yi sun fafare kan hanya kuma ba sanarwa in dare kawai za su kwashe kayan su tafi wani dawa da muka yi wani ya zo da kirami tayar ta naɗe wani ya da kirami ya faɗa dawa wani an zubar da sabuwar tsakuwa kusan tifa guda a kan hanya ya zo ya taka motar ta hige ciki akwai dakikanta an yi hekara ɗaya ana yi an yi hekara biyu ana yi kullum aka yi sai an yi haɗari amma an kasa gyarawa kuma mu duka wanda muke bi hanyar kanan an rasa wanda za su haɗu waɗannan mutanen a gaya musu a daina ƙungiyar in union an rasa wanda zai yi magana a gyara 'yan nato an rasa wanda zai yi magana a gaya musu a gyara dabbanci kan hanyar da al'umma za su bi a katar rami wani rabansa da hanyar shekara guda ka zo ka yi katar rami ka tafi kana bacci ya sako mota da daddare ya zo ya fada cikin rami akwai dabbanci a ciki ya kamata yan union su shiga su yi musu magana waɗannan mutanen lalle ko dai duk ramin da aka tona a gyara yi a ran nan haka naga turawa suna yi duk ramin da za a yanka da kayan aiki ake tafiya a yanka a take a ciki a tare a daidaita yi a tashe sannan a yi gaba amma a yanka ragi ɗari kuma he bayan kwana uku za a zo a yi aiki ka ana musu lamba 181 82 haba malam waje kirga bala'i ne na haka abin da ya dace shi ne in biyu ne za a iya yi a yanka biyu a gyara allah kai mu gobe in uku ne a yanka uku a gyara allah kai mu gobe ya kamata yan union ko yan nato ko yan road safety a nemi mutanen nan a zauna da su wala haɗarurruka ake sosai ana asara kuma wanda suka yi azara ya kamata su je su nemi haƙƙinsu ka zo ka ciki mota ka yi kaza ka je ka kai ƙararsu kun ajiye kaya a gunda bai dace ma mota ta ta lalace a biya ni dole a biya ka mutane ya kamata ake yunƙuri akan al'amari din abin da za mu je albarkar tafiya ko so idan ka nemi albarka a wajen Allah maɗaukakin sarki ka sai mu albarka akan abin hawanka irin ƙananan haɗarurrukan da za su faru akan hanya da wasu abubuwa na garaje da waye sai ga Allah madaukakin sarki ya yaye maka eh amma shi ma asar din an ce zaifi ne akwai ibn ishaq a cikin isnadin kuma ya ce an to shi kuma duk inda ya an ana suka ce to hadisin zaifi ne illa idza sarraha bis hadith har sai idan ya ce haddathana ko sami'tu sana hadisin zai zama ingantacce wallahu ta'ala a'lam haddathana abu nu'aym قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية قال حدثنا مهاجر أبو الحسن عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر أنه كان فيما يدعو عمر بن الخطاب ينا الدعاء أولا للسافين والسافين كما نقى عبد الله بن عمر يدعو ينا سوى اللهم توفني مع الأبرار Allah Ubangiji ka ɗauki rayuwata a cikin mutanen kirki. Allahumma tawaffani ma'al abara. Allah ka ɗauki rayuwata a cikin mutane na ƙwarai. Wala tukhallifni fil ashirari, Allah karka bar ni cikin ashararun mutane. Wa alhiqni bil akhyar, Allah ka haɗa ni da zaɓaɓɓun mutane. Addu'ar Umar ɗan Fatsabi kenan kullum, Allah karka bari he na gari sun ƙare ka ɗauki rayuwata. Allah ka ɗauke ni tun akwai guntun mutanen arziki. wannan batun a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma magabata na kwarai suna jin tsoron rayuwa da haka tun da akwai barazana akwai mutanen banza akwai mutanen da ba su da addini akwai mutanen da fasikanci yake gaban su dama kawai suke jira to sai yake addu'a Allah tun akwai guntun mutanen arziki Allah ka dauki rayuwa da haka shi yasa in ka juya ka ga malamai suna karewa mutanen kwarai suna karewa masu amana suna karewa mutum ya tsananta addu'a kar a barka idan mutanen arziki suka barka wallahi wata rana ayyukan addinin sai ka neme su kamanta wata ran ka gwada akan wannan sallar kadai ka je cikin mutanen banza ka zauna sai ka ga idan baka amkara ba wallahi sai a yi ayyukan addinin a kare baka da labari ko sai ka gama shagala ka kare ka ankara ai lokacin sallar azhar yayi ko lokacin sallar asar yayi to shi yasa in zaka zauna ka zauna inda akwai mutanen arziki sai suke suna tsada kai Allah madaukakin sarki in zaka mutu to ka mutu tun akwai mutun kwarai a wannan galiman nan ga wane ne to ya kamata in yi gaba in basu saboda kana da yaqini za a ma gata a lokacin rasuwarka kai lokacin da mala'ika zai dauki ranka inda mutanen kwarai za a ma gata za a kewaye ka za a ke tunasar da kai Allah za a ke gaya maka abubuwan alkhairi a kwadaitar da kai faɗin la'ilaha illallah in an fuskanci kamar ka manta ake tunasar da kai faɗi la'ilaha illallah suna faɗin la'ilaha illallah suna istirja'i ana la haula wala quwwa sai ga Allah ya taimake ka sai ka zara sai ka cika da la'ilaha illallah in ka mutu za a yi ma wanka irin na sunna a yi ma sallah irin ta sunna mutane masu tauhidi da ikhlasi su sallaci gawarka in an je kabarinka an sa ka amma irin abin da manzon Allah ya faɗa amma addu'a irin ta manzon Allah eh Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbithu addu'a mafi tsada Allah ka hada mu da wanda za su yi mana ita Allah ka raba mu da yan kawo kawo eh duk wanda ya mutu yayi addu'a Allah ya sa'a mai addu'a irin ta manzon Allah wallahi ta fi masa alkhairi addu'ar kowaye aka ma in ba irin ta manzon Allah ba ce wallahi ba za ta ma tasiri to shi yasa idan kana roƙon mutuwa ka roƙi Allah Allah ya ɗauki ranka a inda ake da ahlus sunna masu katutu masu tasiri Allahumma tawaffani ma'al abara Allah ka ɗauki rayuwa ta cikin mutanen bare haka Umar dan Khattab yake fara wala tukhallifni fil ashrar Allah ka barni kar ka barni cikin ashararan mutane isa za ga magabata idan duniya ta fara lalacewa suka ga sabon Allah ya fara yawa addu'a suke Allah ya gaggauta dauke su da imaninsu kuma kamar abin da muke tafiya ke da yawa mutane banda ba a fidda na tsammani daga rahamar ubangiji in ka kalli halin da muke ciki sai ga akwai abin tsoro da yawa in ka kalli rayuwar samari da yara masu tasowa akwai abin tsoro in ka kalli rayuwar yan mata akwai abin tsoro in ka kalli yadda mutane suka juya wa duniya kawai ake nema akwai abin tsoro hada wani malami da ya ce in aka kawo mota aka ajiye ko aka cika ta da kuɗi ana haram haram ko da gudu za ka ga mutane kamiyonan sun riga sun kwakwahe ta yanzu ba sa buƙatar ma ka gaya musu mota ce take haɗari haka nan kwanan aka akan hanyar kano mota ce ta ɗauko kaya cike dam sai haɗari ta faɗi amma kan a kawo agaji duka abin da motar ta ɗauka an kwakwa shi gaba ɗayan duka kakaf an kwashi ina ji har sai da yan karota suka yi doka kusan duk wanda ya lodi a kwana a ran nan din kowa hegirhe da aka yi sakin kayansa saboda irin masifar wato san kayan da aka yi kuma kayan masu daraja masu tsada to kusan duk inda aka hadari abin da yake faruwa ke a shararun mutane sun yi lokacin mutuwar ba tsoron Allah in ka kalli tasowar ba tsoron Allah in ka kalli shugabannin ba tsoron Allah in ka kalli talakawan ba tsoron Allah mutane tara abin da ba za su iya kirgawa ba suke ba wanda za su ci ba da ana cewa ana tara abin da ba za a iya ci ba yanzu suna tara abin da ba za su iya kirgawa ba na taɓa faɗa a nan gurin wallahi wani idan ka riƙe shi ka ce kirga kuɗin da ka tara a taro maka shi a ajiye riƙe da ɗaya biyu uku hudu wallahi an haɗa shi da masifa kirgawar kaɗai ba cinyewa ba to yanzu dan Allah in aka ce abin da ka tara cinyewa za ka yi wani ina zai sa kansa yan masu kuɗin a riƙe sa a ɗaki a ɗaure sai faɗa abin da ka fi so a duniya ya faɗi duk abin da ya fi kyau ya fi tsada don Allah aka masa a ce muna nan wala ba aka fita bai kashin yi da ya su mutu amma duk da haka da an buɗe ta ƙofa an ce haram ya su kwashi in an kawo kuɗin talaka sun san yadda za su ɓage wawuhewa su kawo sun san yadda za su buɗa ya dawo nasu sun san yadda za su yi rance ya zama nasu sun san yadda za su yi kamfani ya komai abin akwai abin tsoro akwai barazana a ciki matan aure a cikin gidansu sun koyi almundahana da alƙusu ƙananan yara da ake aiki wala sun koyi almin da hana da albus to kaka rayuwar akwai abin tsoro a cikin to in ruwaya ta fara zama irin waɗannan magabata addu'a suke Allah ka ɗauki rayuwar mu da imani isa za ga hata arna idan suka juya wana ya mutu wana ya mutu wana ya mutu sai su ce wallahi kwanciya a ƙasan ƙasa ya fi kwanciya ya fi yawo a saman ƙasa akwai lokacin da in ta taho ka yi addu'a Allah ka kira wata shi ya fi alkhairi to kaga magabata tun a da suna addu'a Allahumma tawaffani ma'al abara Allah ka ɗauki rayuwata tare da mutanen ƙwarai wala tu khallifni fil asharar Allah kar ka bar ni cikin ashararru wa alhiqni bil akhyar Allah ka hada ni da zababbun mutane fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا kake addu'a in ka mutu Allah ya sa waɗannan su ne abokan zamanka cikin aljanna a haɗa ka da annaba Allah ka haɗa mu da su a haɗa ka da siddiƙai Allah ka haɗa mu da su irin suna na Maryam irin su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu irin waɗannan mutanen Allah ka haɗa mu da su wa shuhada da shahidai a hada ka da sayyidu shuhada irin su Hamza baffan Abdullahi baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran sahabbai da suka yi shahada da sauran kuma duk mutanen da suka yi shahada tare da annabawa wa salihin da mutanen kwarai mutanen arziki Allah ka hada mu da su so wannan addu'ar idan mutum yana yin ta sai ga Allah ya sa albarka a rayuwarsa ta duniya sai Allah ya sa albarka a rayuwarsa ta lahira Umar dan Khattab yana yin wannan addu'a din حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص كنا قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كان عبد الله يكفر أن يدعو بهؤلاء الدعوات الله ينا دم مسعود ينا يوان ين الدعاء دا waɗannan kalmomi ربنا أصلح بيننا ubangiji ka gyara abin da ke tsakaninmu Allah zamantakewar mu al'ummar musulmi Allah ka daidaita ta ka gyara ta Allahumma aslih zata bainana a wata riwayar kuma ko Allahumma aslih bainana wahdina subulal islam Allah ka dora mu akan hanyoyin musulunci ayyukan musulunci Allah ka dora mu akan su wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur Allah ka tseratar da mu daga duhun kafirci duhun shirka duhun sabo duhun zalunci duhun gulma duhu na keta duhu na duk ayyukan sabo ilan nuri Allah ka kawo mu zuwa ga haske hasken musulunci hasken tauhidi hasken shiriya hasken gaskiya haske na amana ubangiji ka ciro mu daga duhu ka kawo mu zuwa ga haske wasrif annal fawahish a wannan shi ne ka kauda muna kai daga alfasha duk abin da yake aikin da baka so ne Allah ka kauda mu akan sa wata ruwar kuma wajen nibinal fawahish Allah ka nesantar da mu daga alfasha na kuma wasrif anil fawahisha ma bahara minha wa ma batar alfashar da ta fito fili da wacce take boye ubangiji Allah ka tsare mu wannan ado yana da kyau mutane su yawaita ta har yanzu dai wannan zamanin alfasha ta yi yawa kuma ta kofofin da mutane suka sani da wanda ma ba su sani ba suna so ko ba sa so wani lokacin alfashin sai sun ganta sai sun jita da mutane su dage wasu rufi annan fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina Allah ubangiji ka sanya muna albarka a kunnuwanmu idan Allah ya sa maka albarka sai zama to ba abinda zaka ke ji sai abinda Allah ya yarda da shi Allah ya aminta da shi da yawancin ayyukan sabo da yawan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da zance na asha da yasassun maganganu da gulma da cin naman mutane sai Allah ya nesantar da kai daga gudu inda ake bayanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake karanta alqur'ani ake tunawa juna girman Allah da biyayya Allah sai zaman to abin da zai ke shiga kunnuwanka kenan wa barik lana fi asma'ina wa absarina ubangiji ka samu na albarka a cikin gannanmu idanunmu ya zamanto abubuwan alkhairi suke gani Allah ka sa albarka cikin idanuwan wa qulubina Allah ka sa albarka cikin zukatanmu hatta zuciya ya zamanto alkhairi take sakawa alkhairi take ci wa azwajina Allah ka sa muna albarka a cikin matayenmu Allah ka sa muna albarka cikin su eh idan Allah ya sa albarka a cikin matayen da kowa ke aure sai a samu zaman lafiya sai a samu jin daɗi wa zurriyatina ubangiji ka sa muna albarka a cikin zurriyarmu ai gwana fa kusan da ya hutar da mu aiki barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina Allah ya tsare maka kunnanka sai alkhairi ganinka sai alkhairi zuciyarka sai alkhairi matarka an mata albarka ƴaƴanta an mata albarka dan Allah mai kake nema da dadin duniya Allah ya gama maka wani in kaga ya mutu ya mutu ne saboda ƴaƴansa sun addabe shi in suka yi wani bala'in suka yi wani bala'in ya gaji ya faɗi in ya faɗi hikenan a yi ta magani a yi ta kaza hikenan ko dai bai mutu ba amma dai ya mutu a kwance ba abin da zai iya dai rika ju yana kuka an gama sun kashe shi wani kuma bala'in matan zai kashe shi da haka in aka sa maka albarka cikin matan aka sa maka albarka cikin zuriyarka insha Allah za a ji daɗi so mutane mu daina ɗaukar rayuwa da sassauci mu daina ganin ta da sauki saukin ta idan Allah ya sauƙaƙa ta dabara a cikin rayuwa hina in Allah ya tsara maka yadda za ta kasance in ka tsara wallahi akwai kuskure so mu dage da addu'a ubangiji ya daidaita tsakanin mu da kai da ƴan uwanka da kai da abokanka da kai da abokan aikinka da kai da abokan kasuwarka Allah ya sa ku fahimci juna ku gane juna ba gilli ba hasada ba keta ba kyama sai ga ka zauna lafiya kalau in ka je kasuwa ka ji lafiya kalau in ka je office ka je lafiya kalau in ka zo majalisi ka zauna lafiya kalau amma in ka je ka sai kai wannan baya kaunata baya sona haika jiran ka ya baci ka je office ka ce wallahi duk yan bakin ciki da hasara ni transformer zai ka je guri sai ga to ina zaka sa kanka amma ko ina an ka je ka ji zuciyarka a wanke take da mutane kana son su suna son ka me yafi wannan dadi a cikin rayuwa Allahumma aslih bainana wahdina subulal islam ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا وبنجزي كي توبا أغريم الله كيافي كرا كرم دليككم إنك أنت التواب الرحيم الله كيني ميكر أتوبا الله كيني ميجنكي وجعلنا وبنجزي كمشيم شاكرين لنعمتك masu godiya akan ni'imarka wallahi Allah ya ma ni'ima ka gane Allah ya ma ni'ima sai Allah ya maka bayo wallahi da yawa ina cewa mutane in suka rayu a inda suke suka mutu a inda suke ba tare da sun zagaye duniya sun gani ba wallahi za su mutu suna masu yi wa Allah madaukakin sarki butulci wallahi ko jiya muna alwala na ganin an saka mesa ruwa yana zuba yana jika ciyawa nan ana kaza wannan ruwa a buta kowa ɗauka hankalinsa a kwarce na yi ruwa gare mai kyau na ce ikon Allah na ce don Allah wani ya je ƙasar zamfara jejiyar nan ko wani yanki na ƙasar sokoto har yanzu akwai wanda suke tafiyar kilomitoci su je su ɗauko ruwa wala an gaba hanya za ga mutane da jarkoki jarka ta yi ja su sun yi ja aka ake ɗauko ruwa wala wani sai ya awa biyu wani ya awa uku bai ɗauko ruwan ba amma yanzu kai kana zai kamar ƙasan buga ganshi da gud wani ya zo ɗauki ruwa ya ci karan da ka samu ɗa ka ɗauka ka ce ba ta ma ba sai dai ka cin lafiya wata tsun ka zuƙe wani ya faru yana zaune kuma ba gumi zai ba zai samu kuɗin fiya wutan kuɗin fara amma an taɓa sai rayuwa ta yi kunci Allah tsina wani fiya gaban kuma ga yana zuƙar ruwa a kwance hankalinsa a kwance in ka taɓa hin rigarsa ta fi goma ta fi goma sha biyar amma ya kasa ganewa Allah ya mai ni'ima Allah ya mai alfarma ya kasa gode to Allah ya ma ni'ima ka gane ni'ima ne ka gode wa Allah wallahi ba abin dadi ba karamin abin dadi bane wani arnan da suke kudu duk da kuke ganin su sun gudu wani in kace ya koba gidan ubansa ya kwana ba zai iya ba zai nemi kudin ya samu kudin ya koma cikin ƴan uwansa ya kwande ba zai iya ba wani ran da ya je gida aka gane ya samu arziki a nan za su mai asiri a ran nan za su kai su fahe kuɗi nan wani ake faɗa ya samu kuɗi ya koma gidansu da daddare da suka zo masa fashi da ya duba kafar wani ya gane kafar ubansa ce da ubansa aka haɗa kamar fashi cikin dare to amma yanzu kai ka samu kuɗi ka kirga a gaban jama'a ka je gida ka kwanta lafiya kalau ka fito da safe sallah asubahi ba ka jin tsoron ko kare ka zo ka yi sallah ka koma amma mun kasa gode wa Allah madaukakin sarki zai je na dan uwa je office na ɗaya daga cikin ma'aikatan ne fa yake ga mu dan uwansa kawai mutane suka shigo gari suka yi harbi ku koma gida suka tashi za su koma gida suna gudu kan ya ƙara sa wani tufin su zo kai me kake ce gida zan tafi kawai aka sa bandaga aka harbe shi ya mutu kai barka da irin wannan ka kasa gode wa Allah madaukakin sarki so kake addu'a in Allah ya ma ni'imar ka gode wa ni'imar hima alfarma ce kuma la in shakartum la azidannakum in kuka gode sai na ƙara muku wada in kafartum inna azabi la shadid to Allah da mutsau sai yake cewa waja'alna shakirina li ni'matik Allah ka sanya mu masu gode ni'ima idan mun maka ko jiya wancan satin na faɗa inda za mu kirga ni'imar da Allah ya mana wallahi ba za ta kirgo ba duk yadda kake ganin kana da kaskanci kana da rashin akwai kana da talauci wallahi ba za ka iya ba wata ni'imar da aka yi maka wanda ya fi kowa kuɗi ita yake nema ya rasa aka Allah yake rabar ni'imarsa ta kan kare na hisa kake hango ta wani ina ji wanda ya fi kowa kuɗi a Najeriya ba ɗan gota bane har Afirka to an ce ya kasa aure saboda bai da lokacin matar kawai he lokacin ɗaukan waya da lissafin kuɗi kai Allah maka ka zo ku kwanta da matar ka lafiya kala ku yi hira ku yi lissafin duniya ku je gidanku ku gaisa ku je gidanku ku gaisa kai baka yi da wannan ni'ima ce dan Allah baka yadda ba ni'ima ce shi an tara mai kudin an hana shi zama da iyali ina ni'imar take ciki an tara mai kudi an hana shi zama da abokansa da ƴan uwansa a bakin titi zihara ke su cike da babu wallahi taka ni'imar kake rena shi yasa ba za ka yi wa Allah madaukakin sarki godiya ba duk inda Allah ya ajiye ka akwai ni'ima akwai albarka waja'alna shakirina li ni'matik musnini a musnina biha masu yabanta idan kayi ai idan Allah ya ma ni'imar da ka gode kuma ka yabi ni'imar ka yadda ni'imar tana da dadi qa'ilina biha ko qabilina biha wata riwayar qa'ilina wata riwayar qabilina na biha masu bayanin wannan ni'imar idan Allah ya ma ni'ima ka faɗi wannan ni'imar ita ma godiya ce ga Allah madaukakin sarki ta alhamdulillah wannan tafiyar ta yi kyau wala da muka je muka gaisa da wani mu duka naira 30-30 ya ba mu daga naira 500 mu sha lemu ba wanda zai kwace maka yanka so faɗar ni'imar ita ma albarka ce amma wani in ya samu naira 100 ya ga gum eh sai bayan sati uku ce kai an ranar da muka je gari kaza dubu ɗari muka taso ai mun ji daɗi wallahi sai da ta mutu karas sannan zaka ji labari so lokacin da ni'imar take nan tana sabuwar ta ka ba da labarin ni'imar ita ma musulunci ne kuma sannan ka shigo da ɗan uwanka cikin ni'imar hima musulunci ne to amma Allah ya yi wa ɗan adam wani tambari innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazua in sharri ya same yanzu ka ji kuka kai kasuwa ba riba kasuwa ba daɗi wannan gwamnatin ina wala turin mota miki amma can da lokacin da ake ba shi kwangila ake rabo ake masa sako hiru kashe zai babu aka ji halin mai yake inal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manua wani kuma idan alkhairin ya bashi ma sai ya gudu sai ya bar yan uwashi lokacin da Allah ya buɗe duniyar ana samu wani ya koma azare wani sai koma bauchi wani ya koma kano wani ya koma katsina in kaga ya fara dawowa kusa kusa kusa da kuto arziki ya fara karewa kuma sai a zauna a yi rayuwa ta da gobe so lokacin da kake samu kake bajintar kake jin daɗin a san ka samu ka zauna cikin mutane ba wanda zai kwace an baka bada ba amma dai shi Allah ya san kaya ba ka bayyana ta abinda Allah madaukakin sarki ke so wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'imar ubangijin ka taba da labari kace alhamdulillah wallahi rayuwa ta yi dadi da ba ma samun kaza ba ma samun kaza ba ma samun kaza amma yanzu kaza muke samu duk mun wuce a cikin littafin nan fa ko sahabbai da sun fada da lokacin kaza kaza muke ci amma da Allah ya mana alfarma muna cin gurasa da mai alfarma shi to yanzu nan kace masa ya ci gurasa ba zai ci ba zai ci biredi da shayi a goga bota a sa wainar kwai ko a sa masa 3 in 1 a daga cucu ya yi kumfa a yaɗe a suna mutum a maiƙwa mutum amma mutum in ya gama kuma yaka yana tsoki yana sai a garin ba daɗi wallahi wani sahabin har ya mutu wallahi bai taɓa shan shayi ba wannan koke ɗin da ake tutiya da shi sai bayan shekara 400 da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ta gano yadda ake sarrafa kofi duk ba su ha kofi ba to amma yanzu kai kana zaune ya gani a sace kirkirkir ka yanke ka dan zazzaga yadda kake so naira 20 ka biya ma bukata wata kilka na isa rahi a shayi na gaba amma ka kasa gode wa Allah madaukakin sarki so ka yaba ni'imar ka yabe ta ka bayyana ta wannan shi ma addini ne haka yake roƙon Allah waje anna shakirina li ni'matik musnina musnina biha qa'ilina biha wa atimimha alaina ubangiji Allah ka cika mana wannan ni'ima din to kyawun musulunci mutun yake roƙon Allah idan Allah ya mai ni'imar Allah ya cika maka kar Allah yanke masa yawanci addu'a da ba ma yi yasa Allah yake yanke mana ni'ima wani sai kaga an saka shi a daula yana jin dadi yana watayawa wanda yaga zan kish eh ga kuma ƴan uwansa saboda rashin su ma tsoron Allah yaga sun da suna masa dariya to ai babu tsada cikin mai ya zauna wai daɗi suke ji ya rasa kaga wata irin rayuwa ce muke yi ka daina fata ɗan uwanka Allah ya sa shi cikin ni'ima a fito da shi abin tausayi ne musulunci ya hana roƙo ya hana bara amma musulunci sai ya tausaya wa mutane uku sai duk wanda ya ji daɗin kuɗi ya san kuɗi Allah ya kwace wannan kuɗin shi an ba shi dama ya yi roƙo saboda abin tausayi ne yanzu wanda ya shiga cikin kuɗi ya san daular kuɗi ya san ya ci mai daɗi da safa mai daɗi da rana mai daɗi da daddare da kai da baka san shi ba wallahi in kuka aje ku yafi ka bala'i da tashin hankali so wanda ya san irin wannan aka ce shi an bahi dama ya roƙa saboda rayuwarsa akwai abin tausayi akan tasa da haka ku daina fata duk wanda Allah ya sa a cikin dala kuke daina addu'ar ya dawo cikin ku ku zauna ai an ci baya idan Allah ya fidda ɗaya daga cikin ku ya zama zakara ya samu alkhairi ku yi addu'a Allah ya sa irinsa irinsa irinsa su taso sai a samu alkhairi dan Allah babu daɗi ka sha kwana zaka je gidanka kaga wannan gidan an masa fenti abin sha'awa wannan an yi fenti abin sha'awa wannan an gyara an shuka fulawa wannan yana baurar fulawa wannan yana kaza yaro ya fito kwas-kwas daga gidansu babu daɗi dan Allah amma wannan kakaca wannan baki kirin wannan fakin gani wannan gidan ya ruhe wannan kana hango ban ɗakin su wannan wata irin rayuwa ce wannan da haka ya kamata ya zamanto in Allah ya mana ni'ima mu san ni'imar masu ni'imar a daina fatan Allah ya kwace wannan ni'imar ita ce hasada fatan Allah ya kwace ni'imar ko musnina biha qa'idina biha wa atmimha alaina ubangiji ka cika ni'imar ubangiji karka kwace ta حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان ابن المغيرة an sabit kala kana anas idza da ali akhihi yaqulu anas idan zai wa dan uwansa musulmi addu'a sai ya ce ja'ala Allahu alaihi salata qaumin abararin laysu bi zalamatin wala fujjar yaqumuna al-layl wa yasumuna an-nahar Allah ya ce yace Allah ka sanya masa addu'ar mutane na kwarai wanda ba fajirai ba ba azzalumai ba Allah ka sa mutanen kwarai suke maka addu'a suke yabanka to duk wanda mutanen kware suka yabe shi suka mai addu'a alama ce ta ayyukansa abin karbuwa ce a wajen Allah madaukakin sarki to waɗannan mutanen na kware su ba azalimai bane ba mafajirai ba masu tsayuwar dare masu azumtar yini Allah ko mutuwa muka yi irin waɗannan ka hada su da musu sallace mu Allah ka sa mutanen kware za su tsaya akan musu sallace mu Allah ka sa mutanen kware ne za su yi addu'a a gare mu da waɗannan kusan asar ɗin na karanta za mu shaddadi yawanci daga bakin sahabbai suke suna karantar da mu ne irin yadda ya dace mu wa ‘yan uwanmu addu'a da mu irin yadda ya dace mu yi addu'a kuma komai na rayuwarmu yana da buƙatar addu'a Allah maɗaukakin sarki ya iya mana Allah ya ba mu dacewa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana don mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace ga tambayoyi an bani na'am ce wani assalamu alaikum malam ya halatta kai wa dan sanda alƙawarin zaka bashi wani adadi na kuɗi idan ya karɓo maka kuɗinka da kake bin wani bashi ko kuma ka dinga yi wa alƙali alheri lokaci zuwa lokaci da niyyar duk lokacin da ka kai masa ƙara ya yi maka hannu ya san na gida shi ɗaukan kuɗi gaskiya a bawa alkali lokaci zuwa lokaci rashawa ce tun da kai ma ka faɗa ya ma hannu ya san na gida wanda inda ba don kana mashi bada ba haka kusuncin zai kasance ba wannan bai dace ba amma wanda kuɗinsa ya shiga garari aka rasa yadda za a iya fito kuma ya rasa yadda zai da fito sai da alkawarin zai yi asara wani bangare na kuɗinsa matsawar abin da yake da bukata haƙinsa ne ya cancanta da shi in ya saraitar da wani don ya samu ne rasa wani wani ina ganin babu matsala a cikin shi matsalar za ta fi ƙarfi ne akan wanda ya ci ɗin shi bai dace ya ci ba saboda an ajiye shi ne ya yi aiki a irin wannan guri ɗin wallahu ta'ala alam malam menene hukuncin karatun fatiha ga mamu a sallar jam'i wajibi ce matsawar liman ba a bayyane yake karatu ba malam wani ne ya je wani gari ranar juma'a sai bai samu juma'a ba kasar zai yi ko kuma me inda ya tafiya ta kai kasar kasar zai yi assalamu alaikum malam mutum yayi sallar farilla ba tare da yayi azkar ba ko yayi nafila ya fice kuma kullun haka yake yi ya dace bai dace ba idan mutum ya gama sallar farilla akwai addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar ba a tahi sai ya gama idan ya yi sallar nafila ana so ya zauna ya roƙi Allah maɗaukakin sarki a bayan wannan sallar ta nafilan tashi wallahu ta'ala alam malamin shi ake yin sallar ake yin nafilar sallar la'asar raka'a nawa ake yi ana yi ne kafin sallar la'asar din ana yin ta raka'a biyu tana cikin sunanin rawatib in kai hudu wasu malaman suna ganin hudu ce ake a matsayin rawatib din ina da aljanu Allah raba ka da su kuma ina yin karatun alkur'ani amma duk lokacin da nake yi wa wani karatun sai aljanun su sace ƙur'anin malam yaya zan yi so ƙur'an da kake karantawa da shi mala'ikun aljanun suke sacewa sai ka zage da addu'a da azkar Allah shiga tsakaninka da su ‘yan uwa su taya ka da addu'a Allah shiga tsakaninka da su, muna maka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yayi maka Allah ya raba ka da su, Allah ya sa su cina su kata shafe ka, Allah ya daidaita rayuwarka ka dawo daidai da daidai muna ma addu'a Allah ya amsa mana kuma. Malam ya halatta mata su yi sallar gawa a jam'i, ya halatta dai mata su yi sallar gawa ana ajiyewa ne su yi ta ɗaya bayan ɗaya kafin a fuddo ta jam'i a cikin mutane wannan ban taba karanta wani abu da yace ayi ba wallahi ta'ala alam ban ce ba ayi ba amma dai ban san abin da yace ayi ba amma dai ana ajiye musu gawa a gida su sallata kafin a fuddo wa maza malam yaya hukuncin kallace kallacen shirin arewa 24 ya danganta da abin da za a kalla a arewa 24 idan abin abin musulunci ya hana haramun ne kallon kallon shirye-shiryen wake-wake da kaɗe-kaɗe da waye wannan kana kallon sa haramun ne idan kallon abin da ake musulunci ya yarda da shi wannan kuma halal take kallo idan abin baina baina ne haka hi ma hukuncin baina baina ne eh ya dangantar abin da ka kalla ya kamata idan mutanen unguwa suka kama barawo su yi masa hukunci to hukunci kamar da su datse hannunsa ko kuma dai su tasa hitar da ba zai sake dawowa ba su yi dai abin da dai ba za a samu damuwa ba amma dai su tare unguwarsu ko ne bana ba da fatawa daga nan ba amma dai ku tsare unguwarku kuma kar ku yi abin da za ku yi laifi hayo malam ina son bayani akan ribar akan ribar saye da sayarwa haka ke nake nufi ribar siye da sayarwa eh ka sai abu kan sai da sama da kudin da kan saya ba shine riba ba wannan ya halatta wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta cin riba duk abin da yake ciniki ne ga kayan ga kudin saya ga mai sayan ga mai sayarwa sun yi mufawada tsakanin su kaza kaza ne to na saya kaza kaza ne shikenan wannan yayi kar a samu garari kar a samu mulamasa kar a samu mulabasa su ne abubuwan nau'ikan cinikin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana gaba ka yi ciniki da kare sai a baka wata tsakuwa a ce ka jefa wadda ka taba ita ce taka da wannan ita bai harata a cikin musulunci ba ko ka yi cinikin ka kare kuma sai a baka lambobi wadda ka cira ita za a ɗauko maka wannan mai lambar duka wannan bai musulun harata ba cikin musulunci amma in dai ka sai abin da ya halasta ka sai da bisa abin da ya halasta baka boye aibu ba baka ci amana ba baka yi yaudara ba wani abin da zaka samu insha Allah ta'ala ya halatta a ci yana da kuma cikin arziki mafi daraja a duniya malam ya halatta idan naga aboki na yana kula mutuniyar banza in gaya masa ta banza ce eh idan ba zai gaya mata ba eh ka sa akwai mutane da za ga masa gaskiya da gaskiya wannan yarinyar da kake kulawa akwai matsala kuma he kuma tambaye ta ce wana ya ce min akwai matsala san ka san ba za ka babu laifi ka ga ya masa wani kuma tsakani da Allah zai tambaye ka shawarar aure dan Allah me ka sani akan wani ka fito ka ga ya masa dan Allah kuma sai je ya ga ya musu wana ya ce mun kaza ne kaga kai ya bata tsakanin ya ci amanar ka ya cuce ka shi idan an tahi neman aure duk wanda ya san aibu akan wadda za a aura idan an tambaye shi ya faɗi kai kuma wajibi ne idan an gaya ma ka riƙe amana da mutuncin wanda ya gaya maka mutane da ba su da hankali yanzu eh wani kan a tambaye sai zai ya faɗa shi ya jawo kansa da abin da ya faru kai na ga kana zuwa wajen wance kai wance fa da kaza da kaza da kaza to wannan da abin da ya faru ya jawo kanshi amma kana zaunawa ne ya zo same ka a mutunci da amana ya tambaye ka kai kuma amana ce ka gaya mashi wannan ba gulma ba ce ba cin mutunci ba ne manzo Allah sallallahu alaihi mun faɗa a sati gaba da sati ne da ya gabata an zo an tambaye shi wani yana neman aure ya ce wani mammako ne bar ganin kuɗi ba za ki ci ba mammako ne ɗayan fa ta ce masa wani kullun sandar sauye shi shi baya nan hi baya wasu malaman suka ce an ji ka taɓa wannan sanda yanzu zai ɗuma miki ɗin akwai dukan mata a ga ba gulma ba ce ba to in an zo neman aure babu laifi a faɗa wai ya kuke ganin wani ce to wani to insha Allah da ya babu laifi wallahi gidansa akwai rufin asiri da kuma amma dai mun kasa ganewa gaskiya idan matarsa ta yi ciki korar ta yake a kai ba ruwanka ba ruwanka da gane mun dai kasa ganewa kusan mata uku yi amma dai gaskiya idan aka yi ciki kuma yi magadin sun rabu da su aga su he tsaya su je su yi tunani su yi hankali kaza aya maganar wane ya zo neman auren mu kace to ina gani ku je ku yi awon ku je a yi gwaji mana kaga ku je ku yi gwaji magana ce ta mai hankali to me ka zantan gwaji dama ai za a yi gwaji amma dai to ku je ku yi gwaji mana kaga yana gaya maka akwai yan zagaye zagaye ko kuma ta gata nan budurwa ce da niqabi da hijabi kullun tana zuwa makaranta waya kake ganin wance a wanta gaskiya akwai zuwa makaranta amma dai kai yi kokari ku yi gwaji to kaga zai jefa maka alamar tambaya me ya kawo zancin gwaji to sai ayi taka tsantsan wani lokacin ka ba idan zaka bada ansa kai faɗi abin da koda an biyo baya ba za a samu damuwa ba akwai masu mara addu'a daga gurin ‘yan uwa mana addu'a Allah Ubangiji ya biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ƙara mana lafiya da imani da ilimi mai amfani Allah ya kama gaba ki ɗaya Allah rufa mana asiri duk ƙaƙana kayan na rayuwa Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana Allah ya sa mana albarka Allah ba mu aminci na na eh eh ok tana da kawaye suna bin maza e ta gaya musu cewa su daina bai dace ba in sun ki ta kaurace musu kuma alar yana cewa wala yahillu lahu suhbata fasikin wala mujalasatahu illa bi darura baya halatta a yi kawance da fasika kuma baya halatta a zauna da ita ke mutuniyar kwarai ce amma su suna bin maza so ki musu wa'azi su daina bin maza in sun ki bin maza wajibi ne ki kaurace musu me yasa ki ce na musu wa'azi ne ba su dauka ba ba yakin bada ba kuma me ya faru tsakanin ku in kuka ci gaba da ma da su duk wanda ya ganki kina tafiya ya ce mazinaciya idan aka kai ki gurin alkali ba za a mai hukuncin wa yake da suna ba kazafi saboda me saboda kawayenki mutanen banza ne ina Allah ta yi wallazina yarmuna al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilati ko ya zamanto muhsanati ya zamanto mu'minati ya zamanto ba ruwanta to in ta jefa kanta guraren da mutanen banza ne in aka zarge ta ta zubar da hukuncin kazafi ba wanda za a wa kazafi amma mutanen kwarai ne abokanta tana zama a mutanen kwarai ta dauki halin kwarai sai wani ya jefe ta da kalma dole sai an masa bulala a kai da mutuncin ka ustazu ne ala ramma amma kuma baka da gun zama hai karta a kofar gidan karuwai in wani yace ma mutumin banza sunan ka mutumin banza saboda a kofar mutanen banza kake zan to ya kamata mutum ya je daidai da inda ake so yake so a mai mutum hukunci wallahu ta'ala alam kafin mu karasa akwai dan uwa da Allah madaukakin sarki ya jarraba da darura ta rahin lafiya akwai kuma ƙaramin ƙarfi kuma rahin lafiyar gaskiya tana da buƙatar agaji ita kanta rayuwarsa da ta iyalinsa tana da buƙatar agaji so ana da buƙatar yan uwa su taimaka mai da addu'a kuma su taimaka masa da abin da Allah madaukakin sarki ya hore mashi da kuma fatan Allah madaukakin sarki ya fidda shi halin da yake ciki a samu yan uwa da Allah su zaga ciki da wajen masallaci ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi mashi a samu wanda za su zagaya na'am malam naga kamar ka ta daga hannu a wancan ƙarin shi ne rubuto tambayoyin da aka rubuta a gurfi yasa nake tambaye shi tambaya kuma ta kai da mai hakuri sai wani satin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya bamu dacewa na'am sifatun tsala wallahi ji nake kamar in ba kuma da ni da karfi ba kamar ba za a koma ba wallahi kullun na sa ran zan koma yayin manta kullun na sa ran zan koma yayin manta zo mutane da ayyuka Allah ya kawo ni